بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أنزل عليه قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون كو وكما لعلكم تعقلون وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعكم بإحسان إلى مدين أما بعد أيها الخميس 26 ga watan shawwal shekara ta 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan june shekara ta 2020 ko da izinin Allah sun tada za mu ci gaba da karatun gorin sallah kamar yadda muka faro mun yi littafin usul usulin fi tafsirin Uthaymeen muka zo muka hada da maqsud da mamdun na Ibn Durayd yanzu kuma cikin iko Allah sun ta'ala zamu ci gaba da zuhudi kamar yadda Allah ya bamu iko muka faro Allah shi mana fada bayani da kuma aikata abin da ke shine daidai aka san haka Allah shi kare mu zamu tashi harfu dal haka ne ko to alhamdulillah na'am a wannan littafi an danganta shi zuwa ga al-Imam Zahir al-Imam Zahir Ali ibn Hussein rahimahullah wannan ba az-zahir bane az-zahid ne galibi su az-zahir suke buga az-zahid ne mai gudun duniya ko wanda ya bar duniya na'am harfu dal ko akhikat ta lalbusuka fil fasadi وبئس الزاد زادك للمعاد سبا منك الفؤاد فلم تزغه وهدت إلى متابعة الرقاد وقادتك المعاصي حيث شاءت فألفتك, فألفتك امرأ سلس الكياد لقد نوديت للترحال فاسمع ولا تتساممن عن المنادي كفاك مشيب راسك من نذير وغالب لونه لون السواد أخي مناداني takadirin su shine ya akhi ya kai dan uwana an share harfin da sai aka bar munada hakan shi da ya zuwa cikin alqur'ani rabbi kad ataitani min almulki ai ya rabbi kad ataitani min almulki yusufu arid an hadha ay ya yusufu arid an hadha za a iya share adatu nida sai a bar mene muna daɗin haka ya inganta cikin larabci kira'ar ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ كلا انكسائي ألا يسجدوا kun gani ala ya usjudu ba ga ya ba to ya din nan ba ta ne da'i kenan ba ta shigan wani abu sai jumla ismiya to amma kuma da ya aka ce ala ya usjudu ga fili kamar ya din ta shiga mafili kenan jumla biliya suka ce takadirinsa shine ala ya qaumi usjudu ashe za iya share shi ma kanshi munada din sai a fara da tuni dai kamar kira yanda kira ki sai ita su to Allah ka sa mu dace akhi ya kai dan uwana katta da lubusuka fil fasadi haƙiƙa zamanka cikin barna fa yayi tsawo kullum barna kullum saban Allah to zamanka fa yayi tsawo ka gane ka shiryu ka zama salihu wa fi zadu tir da irin wannan guziri naka ko kuma tir da guzirinka zaduka lil ma'adi ya zama shine guzirinka irin wannan lil ma'adi ga ranan makoma wato ranan kiyama wato anan yana kira ne ga mai sabon Allah kullun shargalliya da holewa abinda zuciya ta bada dama shine ko za a je aikata da cewa to yanzu fa ya kamata ya gane cewa ya faɗauki lokaci mai tsawo yana sabon Allah yanzu kawai ya dama Allah kadi din nan harfu tahqiq ne harfu tahqiq haƙiƙa zamanka cikin barna yayi yawa lubthu shine zama amma ba zama irin wannan na jalasa ba almukthu qala kam labithum fil ardi adad as-sinin to bi'isa ina fa'ilin bi'isa shine azzadi ko to Allah ka samu dace سبا منك الفؤاد فلم تزغه وهدت إلى متابعة الركاد سبا سبا الفؤاد منك تقدير بيتين كنا سبا الفؤاد منك سبا شيني معنى مالا مالا سبا الفؤاد زوجين سبا منك الفؤاد زوجيا زوجينك watan zuciya da gare ka ta karkace zuciyanka ta karkace falam tuzihu alhanin kai baka karkato da shi zuwa ga biyayya ga Allah ba bautan Allah ba wa hutta kalmar hutta daga menene daga hada yahudu bi ma'ana multa milta ka karkace ka karkatu wa hutta kuma ka karkatu na'am na'am wa hutta kuma ka karkatu ila mutaba'atir ruqadi zuwa ga yin mutaba'a zuwa ga yin biyayya ga mene ar-ruqad bacci ma'ana zuciyanka ta karkace ta koma sabon Allah amma har yanzu kai baka karkato ta ka dawo da ita wajen bin Allah ba sannan kuma gashi ka karkata zuwa yin bacci kalmar saba yana da ma'anan mala wanda daga ne aka samu sabiyu saboda karkatuwan zuciyar yaro galibi zuwa ga wasa sai yasa ake ce mai sabiyu alfa'adu zuciya cikin surutu daga sassa annala cewa wa asbaha fu'adu ummi musa fariga والفؤاد كان نعم جزاكم الله خيرا فلم تزيغوا بكركتو دشي با زاغا يزيغو ازاغا يزيغو فلم ما زاغو ازاغا الله قلوبهم Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana roƙon Allah da kada ya karkatar da zuciyar shi bayan ya cire ta da shi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana karkatarwa kenan wa hudda shi ma mala ne mala ya milo daga hada ya hudu ai mala ya milo kenan arrugad ma'ana annawun wata hasabin wa ikazan wa hum rukudun na'am bugun dutse ake bugun hannu ila mata ila mutabatil illa son zuciya kenan eh son zuciya kenan ya fita insha Allah ta'ala sannan kai kuma sai ka karkata zuwa ga son zuciya fu'adu ba kuma sannan farko fu'adu ne shi ma sabamin kal fu'adu eh son zuciya kenan nan ko son bacci an ruka da bacci mutum bacci bacci bacci bacci baccin ma ya hana shi bautan Allah na'am ehud duka manansu da ne karkacewa karkatuwa ko karkacewa insha Allah ta'ala to nan kenan yana mana nasiha da yin kokari mu kula ga zuciya za ka ga zuciyar mutum ta karkace ga barin yi wa Allah biyayya amma mutumin nan har yanzu bai fahimta ba ballanta na ya karkato da zuciyar shi zuwa ga bautan Allah sannan kuma za ka ga mutum ya karkatu bacci ko da lokaci bacci musamman mashaya giya da masu dogon kalle kallace kallace abin mamaki ga mutum ya tasa talabijin wani ma sai sha biyu zai zai zai da su kallon fina finai ba shi can channel din ba shi can channel din sai karfe hudu da rabi wani ma sai ya fara jin an fara kiran sallah fa sannan ne zai sauri ya tashi waye je waye waye je dan rinsa karke kuma ya zarce maki sai nufi abada ya rasa sallan subahi a cikin jam'i Allah shi kyauta Allah shi shirya mana wa qadat kal ma'asi sannan barna sun jaka haifi sha'addi inda suke so zuwa inda suke so fa alhatka ai fa wajadat sai suka shagaltar da kai fa alhatka sai barnan nan sabo da mutum ke aikata sai suka shagaltar da kai afwan fa alfatka na'am jamil fa alfatka sai zuban ma'asi din nan sai suka same ka imra'an wani irin mutum salisal qiyadi mai saukin jawantuwa mai saukin ja shine salisal a qiyadi ma'ana wa qadatul ma'asi jami'in ma'asiya ko daga kada ya kudu kaudan ni kenan kada ya kudu daga da aka samu ka'id jagora commander na eh jagora wanda zai ja ka zuwa ga aikin alheri ko makamancin wannan kada ya kudu kenan al-ma'asi kuma jam'in ma'asiya ma'asiyatul rasul ko haythu sha'at fa'alfatka ai fawajadatka na'am sai barnan nan sai suka same ka mai saukin jawantuwa shine salisal sahalal qiyadi kenan sahalal qiyadi salis ma'ana sahal mun gane shi ko sahal kenan na'am sannan kuma alqiyad shine jawantuwa as-sauqu jawantuwa wato ma'ana zunubin da mutum ke aikatawa sai mutum sai zunuban nan sai suka samu mutum mai saukin dilmiya cikin mene cikin wannan barna da sauransu alhanin gashi ya waje baka gane cewa kana sabon Allah ne ka dawo baka gane ba kana ta sabon Allah binka to laqad nudita litirhali fasma lakadin ludi ta wallahi yanzu ga shakika an kira ka za mu ji kira insha Allah ta'ala litirhali domin tafiya zuwa lahira fasma ka saurara wala ta samu manna don haka kada ka kada ka sakaci ka kurmace anil munadi ga mai kiran nan naka waye mai kiran zamu ji shabaitin gaba laƙadi nudita nudita ga cikin cikin suratu taha falamma a taha nudiya ya musa eh duk inda kaga kadin sai kaga an manta na mata lamun wannan sun lamun da sai ka ce lamun kasami lamun taransuwa لقد رضي الله عن المؤمنين لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نعم huruful kasami eh akwai ta'un akwai wawun akwai kuma ba'un eh asalin harufan da ake amfani da su domin alkasamu rantsuwa su ne waɗannan guda uku amma akwai waɗansu kuma waɗanda akan aro su harfan da akan aro su amfani da su wajen rantsuwan kamar lamun gata lawar wata alil kasami kenan na'am at-tirhal ma'ana tafiya zuwa lahira kenan tafiya zuwa lahira wala ta sama manna daga asamamu kurmatuwa me daga suratul qasas innaka na'am innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa addu'a ko kurma cewa ka kijin abu shine ta samu manna wala ta samu manna summun bukumul umyun jamil jiddan to waye ya kira domin tafiya shine ce ka faka mashi bora asika min nadirin wa galaba wa galaba wa galaba nawluhu lawna sawadi haka ne ka faka mashi bura a suka to ai furfuran kanka ta ishe ka fasma don haka ka saurara watan ta isa ta zama ka mai kira domin duk inda furfura ta fito ma mutum to alama menene alamar rayuwa ta fara tafiya ko da ke bayan zaman da furfura yan najeriya galibi wahala nake sawa sai ga dan yaro bai kai ko'ina ba ka gan shi da furfura sai ga wanda rayuwar kuruci shi yana da kuruciya tare da shi amma kuma sai ga kuma mene sai ga ya fara furfura saboda wahala kawai to Allah ka ba mu shugabanni na gari shi ma skill ne sosai kuwa sosai maka da zaman Najeriya ba to arziki muna da shi amma mun rasa shugabannin da za su ba za su raba ga arziki za su raba arzikin nan su sadar da arzikin nan ga talakawa mun rasa su kowa kan shi yake so kawai a ba da kuɗi a yakin gwamnati ko ya karbo ko a karbo bashi za a yi aiki za a yi matalaka aiki da shi ko kuma a siyar da wasu kaddarora na gwamnati don a aiki da su amma malam sai a yi mene sai a yi da su da kala idkhali kai sai a shiga da su cikin aljihu ko ya tura account ɗinsa shikenan ko da yake akwai lahira yi to Allah ya shirya mana Allah ya shirya ka faka mashibur asika furfuran kanka ta ishe ka ta zama maka mai gargadi min nadhirin fiye da wani mai gargadi ba wani mai wa'azi da zai maka wa'azi fiye da furfuranka wa galaba launuhu sannan ga launin furfuran launuhu launin furfuran nan galaba yarin jayi launin sawadi launin bakin gashi da ke kanka wato musamman idan ka wayi gari yau gashi furfuran ta rinjayi kanka kaga furfura dai alamar menene rayuwa ta tafi idan rayuwa ta tafi alamar menene an kai makwarar rayuwar shikenan sai mutuwa mun gane ko wani mawaki ke cewa wa'aral maniyata kullama ra'ad bika shaybatan ja'alat kamar ma nabli hal mutawatiri marma kun ga kalmar ko marma yawa duk wani abin da zaka targetin din shi kana jifan sa yanzu dan gwallo ba yakan targetin din post ba goal post ba ya jefa gwallo cikin raga to shi ma marma ne to yace wa'aral maniyata ni ina ganin mutuwa kullama ra'ad bika shaybatan duk lokacin da ta ga furfura tare da kai ja'alat kamar ma sai ta sanya ka abin jifanta mana sai ta ije ka gaba sai ta jifa da kibiyoyi tun kibiyoyin na sauka a gabanka wasu na tsallake ka wata ranar sai ka ga akan mutum shi kenan sai mutuwa ta shi rayuwa ta zo garke kenan saboda haka duk wanda ya furfura ya kai shekara na furfura kenan ya kai shekara da ya isa yau azantu ya gane cewa rayuwar ta riga ta zo ƙarke ya sabon allan da yake yi ya bari ya koma ya zama salihu mun fahimci nan ko Allah ka sa mu dace na na sifin su ausa buɗe ne na shi ke da rayuwar ta ƙarfi sosai alama ne na zuwa kabari gaskiya ne sosai ai kaga malam da can galibi ko sai mutum ya kai shekara arba'in to yanzu ɗan shekara talatin ma sai ga in ka kai wani lokaci kai da zaman lafiya an yi baran-baran to yau ciwon kai gobe ciwon baya gata kaza citta kaza zama da gyar tashi da gyar ga kuma abincin da muke ci mai wanda ya kunshi chemicals jikinmu kullum ya ta mutuwa ya ta mutuwa Allah shi kyauta Allah yake cewa awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara waɗanda ba su ribanci rayuwarsu ba gashi Allah ya kai su lokacin da suka yi lokacin da suka yi furfura wanda ya isa ta zama musu wa'azi sai kuma suka ki wa'azantuwa ba su gyara ayyukansu ba karke suka mutu akan barna Allah shine zai goranta musan tashi alkiyama aw lam nu amirkum shin ba murayar da ku ba fihi man tazakar ko ma ya tazakaru fihi man tazakar shin ba murayar da ku ba zuwa wani yanayin rayuwa da ya kamata a ce wanda zai yi tunani ya faɗi ko ya wa'azanci ya zama salu bai kai ya wa'azanci ba ba murayar da ku ba to ma waja akumun naziru sannan sai mai wa'azi ya zo muku waɗansu malamai suka ce annaziru din nan ita ce furfura eh ita ce furfura mashibu kenan mun gane ko to Allah ka sa mu dace harfu zali harfin zalun wa dunyana wa dunyana allati wa dunyana allati garrat ka minha haka ne zaka na shukran wa dunya kallati garrat ka minha zakarifuha tasiru ila aljuzadi تزحزح عن تزحزح عن آه عن متالفها بجهد فما أصغى إليها ذو نفاد لقد مزجت لقد مزجت حلاوتها بسم فما كان لحذر من ملاذ عجبت بموجب بنئيم دنيا ومغبون بأيام اللذاذ وموثر وموثر المقام بأرض فقر ala baladin khasibin zirrazazi to mala yake cewa duniya ka kaga duniyan nan taka allati garratka zakarifu minha zakarifu ha shine fa'ili na garratka ba wai duniya ce ita ce ta rude ka ba don in kace zaka yi tarjuma harfiya ka za ta baka wa duniya ka kaga duniyan ka allati garratka wacce ta rude ka minha daga ita a'a wa duniyarka kaga duniyarka allati garratka zakarifuha minha wacce kawace kawacen ta ta ruɗe ka daga barin duniyan a daga bin duniyan wai ma'ana kaga duniyan nan da kake ci wacce kai sakaci har kawace kawace ne duniyan ya ruɗe ka ka koma kana bin duniyan tasiru ilal jizazi to dukkan zakarib din na duniya watan duka abin da ke duniyar tasiru to wallahi ka sani za su koma ne ilal jazazi ko ilal juzazi juzazi ne ko juzazi ne amma bari za mu yanzu aya za ta rama mana gaddama ai to kawace kawacen duniyar nan shi ma zai koma ne zuwa ga mene zuwa ga ainihin karewa in kita in ka dauke shi da ma'anan karewa in ka dauke shi da maganan ma'anan juzaz tafattut ma'ana duka abin da duka abin da ke cikin duniyar shi ma zai koma zuwa ga mene zuwa ga rarrabuwa zai rarrabe ya warwatse mun gane to kalmar garratka rudanka ko ina fa'ilin garratka shine zakarifuha kun gane نعم زخارف جمع ne mene zakhrafa watan ado duk wani abin da zai kayatar da kai kuɗi zai kayatar da kai kaɗe-kaɗe za su kayatar da kai duk sun shiga cikin zakarifin duniya bin mata lalatattu su karuwai da sauransu Allah shi kare mu da zuriyar mu gabaki ɗaya shi ma zakarif ne bin masu wiwi masu karta masu lido masu caca masu duka mawaka jamil wanda ba nagari ba duka zakarif ne na duniya Allah shi kare mu to aya tana ce mana aljuzaz bi ma'ana in kita ko hakanan suka kawo to dai nawa da ba nan daidai cewa faja'alahum juzazan illa kabiran lahum kun bai wannan ko sai annabi ibrahim ya karre gumakan nan ya mai da su gutsutse to shi ma daukan juza zai iya daukan haka watan duniyan da ta rude ka to abin da ke cikin ta gabaki dai zai yanki ko kuma zai daidaice gabaki da zai kare to da abin da ya daidaice karke zai kare kenan ta zahzah an matalifiha bijuhudin to ina maka nasiha ina maka umarni ta zahzah ai mene ibta'id ko kuma eh taba'ad ko kuma ta'akhkhar haka ne ko ta zahzah an matalifa kai gogari ka nisanci matalif matalif daga matlafa matlafin ko matlafa abinda yake du abinda yake na duki a wani abu na dukiya wanda zai iya karewa daga filin talifa ya tilafu abinda zai iya lalacewa to ka nisanci duniya da abin da kayan da ke cikin tonikin masu karewa ne bijihudin ma'ana da kokari da dukkan abin da zai iya yi wa maka na kokari juhudin kokari watan ka yi kokari ka nisanci duniya nisanta nisanta da dukkan kokarinka domin mene fama asga ilaiha zuna fadin fa zuna fadin mutumin da zai kare wanda yake zai kare inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin ko zuna fadin ai sahibu nafadin mai karewa na'am nafazin ne ko jazakumullah khaira watan nafaz daga nafaza ya zarce watan zu nafadin ma'abucin kwakwalwa mai tunani wacce za ta kai tsaye idan ta ga abin fadakuwa za ta fadaku kai tsaye shine zu nafadin ma'abucin kwakwalwa wacce take da saurin fadakuwa fama asga ilaiha wallahi bai taba karkatuwa zuwa ga duniya duk mai hankali bai karkatun mu duniya ya san kullum man alaiha fan to yayi isa karamin misali mana kana da hula ube ko ma hada banki in ma za ka yi ta a cikin daki har ma sai ka sa ta a cikin leda ka sa ta a cikin akwati na hawa a can ƙasa sai a wayi gari ka fara ɗaukar ka fara barin ta ma a waje saboda ta riga zaukin ya riga fita sai a waye gari ka fara kai mai dinkin hula dala dan dinkin mun nan gunan ya dan yage dala dan gyara mun nan safara fejin tana fejin sai kaga inda kuɗi an sake wata in ba kuɗi kuma sai a kai wajen mai rini ya tira ta ko a ga ci shikenan kai ka san an riga an tafi a gani tufa tun lokacin da yake da karfi ya koma ya sire ya lalace karke kuma sai kaga ba ma ka iya sa wannan wandan ko wannan rigan sai ka sa wani riga da ciki saboda ta riga ta kuɗe inda dama sai a sake in kuma ba dama to waɗannan abin kawai sun ishe mu aziba na nuna cewa kenan ashe shi tunda mai rigan ta kare ashe mai rigan shi ma zai kare zai tafi zai tafi hai duniya budurwawa saboda wawa shi ke mene shi ke makalin wata a gani Allah ka samu dace lagad muzijat halawatuha bismi to duk wanda ma yake ganin ita duniyar tana da daɗi to shine milta biki cewa wa gan muzijat halawatuha bismin hakika daɗinta an gauraya shi da wani irin ne wani irin guba fama min malazin li, li hazarin haka ne ko fama kana min malazin wannan kana za'ida ce kawai fama min malazin lihizirin ya yi tunda ma'anar na na'iko to fama kana babu wani abin da ya kasance min malazin na mafaka malaz shine mafaka na? to fama kan haziri na'am kuma gaskiya wannan shine zai fi ƙarfi fama kal hazari ko min malazi fama kal hazari babu wani abin da yake ya fi babu wani abin da yake ya fi maka kal hazari kamar yin taka tsantsan min malazin na rukan mene mafaka watan babu abin da ya fi cancanta da kai na yin taka tsantsan ta hanyar rukan mafaka bautan Allah kenan ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fama kana babu wani abin da ya kasance lihazarin lihizarin na yin takasansan min malazin fiye da neman mafaka daga laza ya luzu laza ya nemi mafaka ya luzu yana neman mafaka kun gane ko hizarin mafaka kenan a abin da takazansan yin takazansan eh menene ma alkuna ne ce khudhu hizarakum aw infiru subata mala mala shine mafaka Allah Allah almalaz almalaz mafaka to shi mai neman mafakan fa mulaz mai neman mafaka malaz guri da za a zo a fake idan muka duk filin mazaja musijik shine gaurayawa ai kullita kun gane ko summin shine guba me yasa ya ce an gauraya daɗin duniya da guba domin idan ka ce ka bi daɗin duniyan nan karke zai karkatar da kai zai sa ka bi son zuciyanka ne ko son zuciya kuma yana karkatar da kai daga wane ne daga ubangijinka sai mutum ya faɗa halaka to annabin Allah ma an ce mishi kada ya bi son zuciya sai ya halaka ina kuma kai ina ni Allah kare mu ajibti bi mu'jabin bi na'i duniya ajibti bi mu'jibin بنئيم دنيا ومغبون بأيام اللذاذ أجبت إلى ماماك بمؤجب إلى ماماك وان دنيا تباشي شعوة أصلي أجبت مؤجبا ننام wasu yasa ba wannan tauhidi ina mamakin wanda ya riki duniya abin sha'awa binaimi duniya ina mamakin wanda ke jinjina mu duniya wace yake jinjina ma ni'imar duniya wanda ya ɗauki duniya gidan zama yake jinjina ma ni'imarta ina mamakinsa wa magubunin kuma ina mamakin wanda aka yi mai kamunga bi ayyamin lazazi da ranaku na allazazi na rayuwa ranakun jin daɗi da kallazza wato ma'ana ina mamakin wanda suke sha'awan duniya da ni'imomin da ke cikinta wata yake sha'awan ni'imomin da ke cikin duniya wa magabunin da wanda duniyan ta ruɗe shi bai samu yari banci duniyan ba karke idan rayuwarsa ta zo karke sai kuma ya kuma ya ga yau ya shi shekararsa dari ko kuma ya ta cikin rayuwa sai ya koma yana mene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau shekara na baka sake na ya san mene rayuwar ta daga ta kare ko to kaga kai cikai cin nan da yake daidai yake da wanda mene aka buga mushi wajen kasuwanci aka mai kai munga shine magabuni zalika yawmut tagabun ko domin yan mu yan aljanna insha Allah ta'ala za mu rinka ma wane za mu rinka ma yan wuta kwale kwale kwale ne kuma ya ake ce na za mu rika ce musu kwalelanku za su hango irin daɗi da ni'ima da muke ciki insha Allah ta'ala sai ta kai cikai co mu kai mu ce musu wane wane kwalelanka mu muna cikin gidan aljanna insha Allah ta'ala muna hangin su gasu suna babbakewa cikin wuta Allah shi kare mu Allah shi kare mu saboda haka duk wani wanda bai ribanci daman da ya sama ba na rayuwa ko ruciya da makamancin wannan ba to daidai daidai yake da wanda aka mai kamun ga haka laraba sukan siffanta shi da shi to ina jin mamakin ina jin mamakin wanda yake jin sha'awan duniya da abin da ke cikinta wanda da da ina kuma jin mamakin wanda aka mai gamin ga ya bari rayuwarsa har ta wuce bai ci riba ba kaga zai zama kamar wanda mene aka buga mishi wajen kasuwanci to wanda yake jin wanda yake aka mai kamun ga wato wanda ya, ya bar ribantar rayuwarsa ya bi rayuwar duniya ya wanda bai ribanci damar da aka basa sai ya koyi karkato ma rayuwar duniya Allah ka samu dace kalmar mu'jib mu'jib shine wanda yake jinjina abu mu'jab shine ismul fa'il abin jinjinawa mun gane ko magabun me filin sa gabana ko ko gabuna to wa musiril maqama bi ardi bi ardi kafrin haka ne ko wa a a harfin atafi ne watan ina jin mamakin musirul makama da ka'asara yusiru musirun mu'asarun musirun shine mai fifitawa wanda yake ganin ai kaza ya fi mishi akan kaza wanda yake kallon rayuwar duniya ta fi mishi komai har ya dinka san bin duniyan ya manta da lahira wa musirul makami ina mai jin mamakin wanda ya fifita zama bi arzi kafrin da wata ƙasa fako kafrin fako wacce ba ta da komai in aka ce hazihi arzun fakarun watan ƙasa wacce kafrun wacce take fako babu danshi tare da ita ba ciyawa tare da ita ga ta nan bushashiya ba albarka tare da ita barren barren land eh sosai kuwa la ya farju illa na kira ko to ina jin mamakin wanda ke fifita zama a ƙasa wacce take fako ala baladin bisa ga wani gari khasibin mai dan dausayi ko mai dan danshi fertility fertile ko fertile zirazazi ma'abucin ɗarin yayyafin ruwa arrazaz shine drizzle ruwa wanda aka dankan shi yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf dinnan shine arrazaz wai ma'ana yana mamakin wanda yake fifita zaman duniya ita mun zaman duniyan nan ƙasa ce fako yanzu idan ruwa bai zuba mata ba yaya tana nan a bushe wa min ayati annaka taral ardu khashatan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat haka ne ko to ina mamakin wanda ke fifita zama akan a bayan ƙasa wacce take fako a wani gari garin nan shine duniya khasibin mai dan dausayi wai duk tekunan duniya dan dausayi ne kawai ruwan da ake yake zubowa kuma a cikinsa akan duniyan razaz ne dan yayyafi ne ka dubi duk mamakon ruwan da aka maka jiya duka razaz ne to ina jin mamakin wanda ke fifita zama a bayan duniya wacce take fako wanda yake take da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan sai daushi a ɗan da danshi ma'abucin ruwa amma ruwan nan wanda yake zuba yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf yaf kaga kenan kasan ba ta da wata nima sai Allah ya sauka mata da ruwa ruwan ruwan ma da yake sauka mata ruwa ne kaɗan kaɗan domin wani lokaci zai bushe ya tafi harafi na mu kai kenan malamai bi kenan ko na'am na'am na'am na'am نعم to insha Allah zamu dakata an ne ko insha Allah da izinin Allah muna fatan idan Allah ya kamu talata to za fa a shirye sosai zamu zagargaji karatun insha Allah ta'ala eh saboda akwai karatun aji zamu zo tun wajen bakwai ne da wani abu ko insha Allah ta'ala to abin da Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah shi bamu iko aiki da shi wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne bamu ikon gyara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah ya samu amin jazakum